بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي سرري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau takwas ga watan jimadar ula shekara ta 1442 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya idan ba manta ba a cikin littafin alwaji fi fiqh sunna wal kitab al aziz mun tsaya darasi na 90 daidai za kuma mu tashi darasi na 91 shafi na 377 inda muke cikin kitabun nikah kitab na bakwai kenan za mu tashi inda malai yake a talak kamar babi kenan zai babi ne da zai magana akan at-talaq wato saki idan ba manta ba mun biya abin da ya shafi ilajin shuzil rajuli da kuma ilajin shuzil mar'ati da shi muka fara yadda za a magance tutsu da kangarewa ta matar da ake ko life partner da bature yake faɗa abokiyar zama da yadda kuma za a magance tutsu ko kangarewa ko rashin jituwa na mijin sannan sai ma da ya zo ce kaifal amru idan shaddal kilabu bainar zaujain ya al'amarin zai zama idan a sabanin ya tsananta tsakanin ma'auratan biyu shi ma muka tattauna wayan abubuwan a can abin da ya shafi namiji in za ku mace za ku iya tuna ya ba da al'ijira'at guda uku cewa abu na farko na biyu na uku har zuwa a zo kan gaba ta ƙarshe to saboda haka ana na ana nan bayan ma ba da wayannan matakan guda uku ya faɗi kuma ya za a magance da matsala ta shi ma mijin ya ba da shawara to sai ya zo ya gaya ma idan duk an yi abubuwan can guda uku sun ƙi yiwuwa musamman miji da mata to sai ce sai a yi ila'i miji yawa matarsa ila'i shi muka biya satin da ya wuce sannan kuma daga nan ya zo ya faɗi wata gaba da take magana akan zihari ya kuma faɗi mai hukuncinsa yau zai tashi akan wata gaba da wato sai dai al'amarin ya fi ƙarfin wa'ancan gaba ɗaya ita ake yi kamar yadda malamai suke cewa matsalar saki matsala ce da su dole ka santa amma ba a santa kusan ita ce shi ne matakin ƙarshe mataki da ake magana na ƙarshe kenan al'amari ya kai matuƙar da ba za a iya gyarawa ba to shi ne malam ya ce a tsalak saki sai ce ra'ayna fi ma sabaka mun gani dangane da abin da ya gabata hirsal islami ala al-usrati al-muslima irin kwadayin musulunci a zahaduwar family na musulmi dangin musulmi ana so su hadu wa salamatiha da kuma kubutarta mun ga yadda ya tsawa da matakai baya so matsalar ta faru daga wannan a ce in kin bai yi ba kai wannan in bai yi ba ai wannan duka wastiqrarul hayati fiha da tabbatar da rayuwa a cikin wannan family din fiha ad-damir ya'udu ila wato al-usra da shi da tabbatar da rayuwa a cikin ta sai ce wa ra'ayna duruqal ilaj mun ga hanyoyin magani ai kaga haka yanzu in ka je ka kai yaro ko kai ka je gurin nurse ko likita baka da lafiya matakin farko za ga abin da yake fara baka sai a baka faraji da da maganin malaria idan ka je wani kuma zai hada ba hannu typhoid idan ka je ka dawo bai wuce yace to ka je kai test domin daga nan kuma abin ya fara canjawa saboda abin da ake tunani yanzu ba shi bane to daga test ba sai ba ai tai in ba ai wasa ba ce to kuma yin test kaza amma test kaza shi ma bai ba to shi ma haka matakin aure wajen magance shi mataki marahil ake bi daga wannan marhalar sai wannan sai wannan to shine yace ma wara'ayna turuqul ilaj mun ga hanyoyin maganin allati shar'aha wanda musulunci ya shar'anta ta li mu'alajati khilaf dan a magance wannan sabanin alladhi yansha'u fil usra fil usratil muslima wanda yake hauhawa ko haihuwa a cikin wato familin musulmi wanda yake haihuwa a cikin familin musulmi sawa'un kana sababu ahad az-zawjaini aw kilayhima malai ce maganar nan da ake duk ɗaya ne cewa wanda ya janyo matsalar ɗaya ne daga cikin ma'auratan matar ko mijin ko kwaji su biyu ai akwai lokacin da za ga laifi ya faru daga duk su biyu ne kowa yana da laifi to amma tun da shine allazi bi yadi uqdatun nikah sai samu igiyar ya tsinka to kafin ya tsinka ne sai a kwace igiyar a rike hannunsa a ce wannan igiyar kaza ai ta bai shawara cewa ba a so a tsinka ta in ta tsinke kaza kaza kaza kaza to shine abin da malai yake gaya mana yace zai iya yiwa ko dai laifin akwai lokacin da shi za ko da yaushe abin da ake gaya wa mata ke ce dai dole ki haƙuri domin kowai da gaskiya zai iya sake ki akan laifinsa ne zai iya sake ki domin ta wace hanya zai biya huti shine ya sake ki kawai yawwa to shi za ke ta jan hankalin ma'aurata cewa ko da yaushe mace ta yi haƙuri ta danne abin da yake faruwa idan ta tutsu to gaskiya ko da abu zai faru zai gyaru nan gaba sai ta fi tutuwa yawwa to sai malam yace illa annahu qad la yanfa'u hadha al-ilaj wane mutum malam kwararre ne a harkarsa sai yace sai dai zai iya yiwa sai dai takan yi domin kad wani lokacin ba da ta hakika take zuwa ba eh yana nuna wato takan yi probability takan yi um la yanfa'u hadha al-ilaj ya zamto wannan maganin magungunan da aka bayar duka ya zamto baiwa kai ma za a ga yanzu za ka je ka sha maganin malaria ce malaria ce kuma amma wannan bai wata saboda ta yi resistant sai a ce sai ka canza ka koma wani kamar wannan ma misali ke sai ka koma wani sai ce to takan yi a ce wannan maganin wato bai yi amfani ba a hayanar a wani lokacin shine a hayanar me yasa sai ce nisif halil khilaf saboda munin sabanin al-istifhal mun faɗa muni irin munin da sabanin yake wa shiddatil khusuma da tsananin rigimar dan za ga duk makota sun sani abin da yake faruwa wata yau wata kila makocin dama ne yazo ya raba matsalar gobe kuma makocin hagu wata ran kuma na gaba wata ran na baya kowa ya sani kenan kaga an yi a ilanin ta to shine ma da yake to duk da haka sai ya ci gaba da cewa wahina idin to a wannan lokacin fa fala budda min istikhdami ilajin aqwa haka ne ka sha wannan da yace a baka strong antibiotic haka suke yi go sai a ce wannan da ka sha bai ba ba to je ka nemo augmentin ka sha kaza bai ba ka sha kaza bai ba ka sha ko a ce ka nemo orin audilock misali mi ka dukkan kuma mi karfi haka ma likita yake to shi ma anan idan abun ya yi yiwa wannan bai ba wannan bai ba sai yake to tunda magunguna duk da aka bayar guda hudun can a baya zuwa biyar ba ma ba to sai yake babu makawa babu makawa sai an nemo wato maganin da yake akwa mafi karfi wa huwa talak to kuma wannan maganin al'amari ya lalace kuma saki ne ba a so ka bada fatawa take amma wallahi akwai matsalar da in ta zo da kanka zaka gara mutum garan bal din ka ce yanzu da mata kawai sau da yawa na ji a gaya muku in dai malami kwararre ne baya bada fatawa aikaki amma akwai gabar da za a zo ne ba ka zai gara ma ya ce kawai kaza eh saboda al'amarin ya kai matakin da za a iya salwantar da rayuwarsa an gane ko a wannan gurin in kace ba za a sake ba ko da ba za a ce ki tafi gida ba ba a sake ta ba ba cutar da shi za ka yi sai dai kawai za ka dora shi akan cewa ka yi sake amma kai ya wuce daya guda ɗaya za ka yi za mu zo mu ji gabobin da yake magana akan abin da ya shafi ne to shine ma da yake wal muta'ammilu bi ahkamit talaq duk wanda yake la'akari ko da lura da dangane da abin da ya shafi hukunce hukuncen saki ya ta'akkadu lahu mada'isil islam lallai zai ga irin yadda kwaɗayin musulunci zai ƙara samun ƙarfin gwiwa cewa lallai musulunci wato yana da kwaɗayi matuƙa alamu assasatil bai duk mun yadda ana dukkan mu je da ne mun biya sati uku nan da muke ajere muna biya kullum abin da yake magana kenan gyara ya za a gyara to sai ce alamu assasatil bai wajen mu'assasa wato gina cibiyar ko gidauniya shine mu'assasa gidauniya ko cibiya ta gida ana so wannan rutsin ya tabbatu wa ragbati fi baqa'i sharika fi baqa'i sharikati da kwadayin musulunci wajen wanzuwar haduwar partnership din kwadayin musulunci irin yadda yake ta so kaga shine za a ce Allah yadda sai dai gawar wannan to haka musulunci yake so a ce gawarta ko gawarsa aka fitar shi ya raba auren ba wai rabuwar aure ta baki ba shine zaka ji iyayen mu suna Allah ya sa muke karaba addu'a ce mai kyau mala yake zalika hakan kuwa zai bayi ne annal islama lallai shi musulunci hina abaha talaqa lokacin da ya halatta saki lam yaj'aluhu marratan wahida wane mutai sai bai sanya a yi shi karo ɗaya ba cewa kawai in kai sau ɗaya fam fam fam talaqun ba'id la in dai aka yi sau ɗaya shi ke nan ba haɗuwa har abada sai bai ba da wannan wato matakin ba to sai ce bi haisu tan kadiya wa hadhihi al'alaqa ta yadda wannan alaƙar da aka kulla aka tara mutane suka ba da sadakinsu a gida ko aka zo gaban jama'a aka wayar aka yi siga aka kafa shedu aka ɗaura aure to kaga shi kansa auren ai ba turke da aka samu ba bai kamata turke da ya rusa shi ba ko tun da kaga tana ku ne aka ce wato sai an kawo sadaki wannan shekarar daga 25,500 zuwa sama misali in ka ka 20,000 ba za mu karba ba 25,000 ko da shida zuwa sama an gane ku shi za a ga ana ba da 50,000 yanzu 30 zuwa 50 sai ka shirya an gane ku to saboda haka kaga wannan ɗaya kenan sannan abu na biyu shedu kaga kirke na biyu kenan kirke na uku sai aka ce ma siga banda wayancan da ake faɗa na farko shine existence nawa mata da miji suna nan da ransu da lafiya eh suna nan to wayannan guda uku fa da an zo in wayancan da an yi su to da an zo yanzu biyu ake bukata anan siga ce biyu in wancan da sun yi maybe sun karo sadakin sa gida to ya za a yi kira ku uku ko hudu aka kafa kai a baka tirke ɗaya ka rubuta su sai aka ce ba ba a sanya ma take ya zama sau ɗaya kawai daga kalma ɗaya ka gama ba akwai hikima akwai hikima saboda wani lokacin kamar da yanzu sociology ke kira wannan wato devil reincarnation din ya kama ka ce kai sake miliyan ma miliyan ba wai uku ba miliyan to shi yasa ba a baka dama lokaci guda ba kuma ta akai daga lokacin da aka yi saki to daga lokacin in ke dan ya matsa kuma sai soyayya ta da sabuwa shi za za ka yi ta jin kesin cewa yana daukan ta suna fita kuma ya saki uku ya mata sosai kuwa la tu'addu wa la tuhsa laike to shi ne ma da yake to um kada a ce alaka ta yanke kawai tsakanin ma'aurata baina zawjai tsakanin ma'aurata biyu fala tattasilu abadan idza dallaka rajulul mar'a ace ba za su taba saduwa ba har abada idan mutum ya saki mace wa inna ma aba haqalaqa kadai inna ma tufidul hasr tana cikin adatul hasri cewa kadai wato an halatta ma take ne shi sa an ga hadisin da bai inganta ba yake cewa wa abgadul halali ila Allah talaq bai inganta ba amma ga kalmar kusan wannan bayanin ake mafi kin halal a gurin Allah shine kai halal ne amma Allah baya san sa to dai yace um idan mutum wa inna ma abaha talaqa wa amara an yakuna alama rat sai aka yi umarnin cewa ya kasance alama ratin dai bayan dai ba sau dai ba sai Allah yake at-talaqu marratan sai Allah yake saki biyu ne daga yau kun san dalilin sauka ayar a jahiliya sai mutum ya saki matarsa sau 100 na sake shi in ya gama hujewa ya dade ita a kuma laifi ya ƙara sakinta sai ya ɗari wallahi ɗari da musulunci ya bai rusa jahiliya ya ce a tsara kumarata daga yau duk wanda ya lafi wani in ka kuma saki ya haura biyu to kana na uku ka shiga uku kawai sai aka sa doka shine a talaku marata sai ne gaba fa imsakun bi ma'rufin aw sai Allah ya ce ko dai ka rike matarka kamar yadda jara'a ta ce ka kula da ita aw tasrihun bi ihsan ko kuma tasrih ɗaya daga cikin sunayen saki kenan a alqur'ani wata ran an baka hasken makaranta aka ce sunayen da saki ya zo da shi alqur'ani akwai a tasrih za ku iya tuno ayar cikin suratul azab ga ta nan ga sakin ga tasrih nan wati wani ai ka koma bakara cikin suratul ahzab wa sari'uhun sarahan jamila thumma dallaqtumuhunna min qawli an tamassuhunna fala junaha alayhinna min iddatin ta'tadunaha to wannan ayar kaga sai yace wato wa talliquhunna wa sari'uhunna sarahan jamila mahallu shahid ku sake su bi ma'ana tadliq ku sake su saki wanda yake mai kyau an fahimta da kyau ku kyakkyawan saki shine sakin da ba uwa ka uba ka yo shine to sai yace wa mara an yakuna shine to fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko kuma a sake ta da kyautatawa eh zani fa shine wai ka bata jari ko da muka ce to ga duwa hamsin kai kai tun kai jari idan idan wahal da ita ake a gidan ba yes shi ne abin da nake faɗa in dai ba ta jin daɗi na yadda da maganar ka idan wahala take sha a gidan ba ka komai zai dai gwanata ta buka bata kuɗin da zai ta yi ka fahimta yawwa na yadda an gane ko to shine ma da yake to wa ila dallaqal rajulul marratal ula aw thaniya idan mutum yayi saki na farko ko kuma yayi na biyu walaysa min haqqihi ikhraj mutallaqatihi min baitihi ba haƙƙinsa bane ya fitar da matarsa daga gidansa zai ta ba gidan ubanki bane fita ko kuma wato ita ce zuciya da kanta ba haƙƙinsa ba ne hatta yanka biya iddatuha yanka biya iddatuha har sai iddata ta ƙare bal walaysa la hal khuruj bar wannan magana ba dama ita ma ta fita wala illatu fi zalika maka ce illa fa ko ba irin ta Hausa ba za a ce al hukuma yaduru ma illatihi wujudan wa adaman kamar wani dalili kenan sababi kun fahimta ko yawa shine illa a larabci ba illa ta hausa ba eh to sai ce wala illati fi zalika dalilin da yasa hakan kuwa shine adama fi zahabil ghadabi abin da yasa kace ai sakin bayan saki saboda kwadayin tafiyar fushin da akai in Allah ya da wani lokacin ma in dai saki dai ne zaka ga a bar ta har ta gama iddar wallahi zai kuma zuwa ya shiga layin yan takara ya kawo ta dai domin idan saki ɗaya ne ta gama idda ai kaga har yanzu zai iya aurenta har yanzu ba a tatan kiya zaujan gaira ba ne zai iya aurenta wataƙila in wata ya aura yanzu ya fara gane kuransa ya fara comparing da contrast da bature yake faɗa to yanzu zai gane cewa a wancan ne kirki to shine abin da malai yake gaya mana nan to sai ce sai ta gama idda ta tsaf بل وليس لها الخروج والعلة في ذلك السمع في ذهب الغضب الذي أوجد الثلاثة hikima shine dan wannan fushin da ya samar da sakin ya tafi thumma alhasu ala audati al'umur sannan ai ta kwadaituwa wajen dawowa al'amura ila ma kanat alaihi izwa lawarin da suke da yadda yake shiga idariya ta idariya ana son su koma haka to sai malai yace wa hada ma zakarahu rabbuna fi qawlihi ta'ala wannan shine fa abin da ubangiji ya faɗa a cikin faɗin madaukakin sarki ya ayyuhan nabi wane mutum ka duba ga shi aka ce ya kai wannan annabi ta tsakuwa za a tauna da aya ta ji tsoro idza dallaqtumun nisaa idan za ku saki mata sai Allah yake faɗan liquhunna to ku sake su li'iddatihinna kuna masu kididdige iddan kuna kiyaye iddan wa ahsul idda li'iddatihinna abun nufi shine a cikin idda idan mutum zai saki mace ka'ida in dai saki ne na sunna sai sakin da ta yi al'ada kun gane ko ta yi al'ada ta yi tsarki ba a sadu da ita ba kun sai hikimar musulunci a nan don kar a tsawaita mata idda domin idan an sake ta a daidai wannan lokacin misali za ta samu iltibas na takuɗewa al'adarta da ya kwance uku sai ta hudu bayan an sake ta to musulunci ko baya son cutarwa to sai ce li'iddatihim na inda su shine kara sake matar da take cikin jini ko kuma wato aka sadu da ita bayan tsarki sai ta kuma wata al'adar ta yi tsarki ba ta yi ba ba ta yi ba sadu da ita ba sannan za a sake ta a nan ne za ka gano cewa da yawa casa'in da cikin ɗari sakin da suke yi ba akan shari'a suke yin ba kawai da zarar shedan ɗin ya motsa ne ake yi ko kare da mutum ransa ya ɓaci misali ya zo ya tare sai baban sa rashin mutunci ai ba zai tuno cewa yau ba zai tuno cewa kaza ya faru ko bai faru ba saboda fushin da zai to to sai yace um sai sai Allah madaukakin sarki yace wa ahsul idda to a kirdige iddar a san gudano ce abin nufi da matar da mijin kowa ya san cewa yanzu jini ta yi jini daya ta yi na biyu kafin na uku in ba ka so ka kuma biyan sadaki to ka mai da ita in kwa ta yi na uku to sai ka kuma biyan sadaki in saki ɗaya ne ko biyu shi ne ka'ida sai ka kuma biyan sadaki to sai ya ce wa taqullaha rabbakum wane mutum sai Allah ya ce ku ji tsoron ubangijinku saboda an san wani zai iya zalunci yayi sakin ya ce bai ba ko kuma ita ta yi jinin ta ce ta ba ta yi jinin ba ta ce ta yi domin ka sa a kotu abu biyu ne idan kwa sake rigima ta kai ku kotu akan abin da ya shafi saki tsakanin mata da miji idan ka ce ta gama idda sai ta ce ba ta gama ba kaga an samu sabani ko yawwa to alqawlu qawluha domin ta take yi ba kai ba ka'ida kenan idan aka je kotu ya ce ya yi saki ta ce bi ba to alƙaunin ƙaunuhu domin shi ne da igiyar haka ƙa'idar formula ce idan saki ne alƙaunin ƙaunuhu idan jini da kuma ko tsarki alƙaunin ƙaunuha sai musulunci ya ba kowa damarta da yancinsa to sai ya ce a nan ya ce ku ji tsoron ubangijin kula ta kuri hunna min buyutihinna wane mutum sai Allah ya ce kar ku fitar da su daga ɗakunan su gidajen su domin har yanzu gidanta ne domin saki ɗaya ne ko biyu har yanzu gidanta ne za a ce gidan wanci sai Allah kuma ya ce wala ya kharujna ita ma kar ta fita illa an ya'ti na bi fahishatin mubayyana har sai in sun zo da alfasha mabayyaniya shine tana gayyato wani yana neman ta a cikin gidan ko kuma ita zamanta ya zanyo tana yi wa mahaifiyarka ko mahaifinka rashin kunya an fahimta ko kuma akwai wata fitina a'a ko kuma ita da ta hango gidan ya rushe kuma ya kiya gyara saboda ya sake ta ko kuma akwai barazanar tsaro kidana fasa za su iya zuwa duk wannan dalili ne an gane ko yau wani dalili ne da shari'a za ta kalla ta ce to ta fita daga gidan ba za a bata cewa to shine wala yakhrujuna illa ayatina bi fahishatin mubayyana har sai sun zo da alfasha mabayyaniya wa tilka hududullah wannan fa dokokin Allah ne dokokin Allah madaukakin sarki ne sai yake wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya ketare dokokin Allah fa qad zalama nafsa to ya zalunci kansa sai Allah yake la tadri la'alla Allah baka sani ba ko wata kila ubangiji madaukakin sarki shine magana da ake cewa ai ɗayan a kuma zuwa wa aina biyu a karo na biyun matsala ta faru domin yin na farko baka sani ba la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra ko Allah zai farar da wani al'amari bayan sakin da kai na farko mutum yana zuwa kuma ya ji ya huce shine hikimar da ta sa aka ce saki ɗaya bayan ɗaya da ta huce mai da mata ko yana da ko dai da magana ko da aiki mata suna yawan wannan tambayar cewa bai tiya mai da ita ba kuma ya zo kawai ya neme ta ai zuwa ya neme ta ko zuwa ya zauna da ita a hira ai kaza shine mayarwar yawa sai dai kawai wata kila kace ayan cewa ashidu da wai adilin minku eh wannan zaman ka yana yana nan shi ma amma maganar mai yuwa kam an mai sai Allah ya ce kuma sai ma da ya ce ai wannan suratul talaq aya ta daya ai la Allah zauja yandamu ala talaqiha wata ila mijin sai yayi nadama sakin ta zai yi nadama kai na sakin da ya mata wa yakhluqu Allah ta'ala fi qalbihi raj'atiha ai ya ja'alu kenan Allah madaukakin sarki ya halitti ya sanya dawo da ita kwadayin dawo da ita a cikin zuciyarsa yanzu ba na ga muku ba ta ce uku wallahi sai su waya sai dauke ta su fita saki uku saboda yanzu gaba ɗaya ke ɗan ɗin da ya zo tintsar abin ya gudu ko kuma a ya gano laifinsa ne gaba ɗaya yanzu ya rasa yadda zai ta kwaɗe masa to sai ce fa yakunu zalika aisaru ashal to kaga hakan zai zama mai sauki da kuma sauki har yau da ma alisur da asahal da yana nufin sauki da rangon to mala yace aksamu talaq to raba raban saki saki ya kasu kashi kashi awalan na farko min haythul lafz akwai wanda ake yin sa da lafazi a lafazi ake yin sa shi sake yankasibu talaqu min haythul lafz ila sarihin wa kinaya shi na lafazi ya kasu akwai wanda ake yin sa karara shine sare sannan kuma akwai wanda ake yin kinaya tayin magana to sai ma da yake fasarihu sakin da ake yin zakarara wanda kowa zai gane shine sare shine ma da yake huwa alladhi yufhamu min ma'anal kalami shine wanda ake fahimta daga ma'anar magana ma'anar maganar inda talaffuz bi yayin da aka furta shi a hausa dai yanzu duwanda ya zoce na take ki wannan mai kai wani interpretation za a yi ai da hausa aka faɗa yawwa to sai ce yayin da aka yi lafazin aka furta to wala yahtamilu ghayrahu baya ba ambiguity a wannan baya daukan waninsa cewa na take ki baya nufin waninsa wannan kalmar dai ba wai zuwa ya rika hannunta ba ta ce sake ne ce to na sake misali da yan wasa hausa suke wasa da mutane ba shi ba a wannan na sake ki sosai to sai ce la yahtamilu ghayrahu baya dauka ambiguity shine ihtimal baya daukan wani sa ita wannan kalmar mu je zuwa yace misla misali mutum ya zo ya ce anti dalikun wa mutallaqatun ke din nan daliqul na sake ki bu dallakatun sakakkiya ce ki to me kake jira a fasara ma ana na sake ki kuma sakakkiya ce ki me za a fasara babu wani fasara da za a yi to sai ce kullu mashqa min lafzi talaq kaga ba wai wannan ba zai ce muna ce wannan da duk abin da za a tsago daga irin lafazin saki domin za ka iya zuwa wani garin misali a ce somaliya su kuma yanayinsu ba ta za a ina ka keke ba akwai abin da suke faɗa kuma shine sake to za su yi amfani da shi to sai ce wa haza ya kawo bihi talak wannan yana afkar da saki kuwa ta sai ce hazilan kana aw na'iban mutum ce yayi ne wato wajen kakaci ko kudan wasa saboda haka ai za ga wani sai a zo ya ce wallahi da wata yake Allah madaukakin sarki a ya sabu da insanu an yi tiraka su da a fatinkum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un Allah madaukakin sarki baya wata da kowa a ce ai wata ne wani hadisi ne ke zuwan tuno da annabi yake man naka hala'iban aw dallaka man nakaha aw dallaka la'iban faqad jaza eh man nakaha aw dallaka la'iban faqad jaza yawa to shine matsalar da mu to sai dai kawai a ce wannan su kaga dama ba auren akai ba kaga wasa ne shi kuma istinza'i ne da ayoyin Allah kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un nan za a koma shi kuma a daura auren shine illa to shi ne abin da malamai suke magana a tara mutane a yi siga a yi kafa shedu a yi kaza to shi ne maganar da ake shine in za ku iya tuna kun tuna fatawar fatawar Dr. Sani da Malam Baban Gwale akan waɗansu da suke auren Facebook a za ku iya tuna kwanan nan ba jima ba ko ai za ku ji irin yadda aka kawo me ku suka kuka iya tunowa a matsalar ta Facebook kawai wasu suka yi aure a Facebook kwanan nan ba jima ba ai ba wai unguwa muke magana ba misali kawai yanzu na social media kawai kawai haduwa suka yi ta nan kawai abokan suka shigo harkar kawai aka ce a saura aure a'a ai ba shi ne nake muku malamai ma sun bada fatawa a lokacin za ku iya tuna ba wanda ya tuno me aka ce a to ba ku ji me aka yi akan fatawar ba ba na so already tun da an samu ikhtilaf akan abin ba sai na dauka kun tuno ne da kanku mu je gaba sai ce to um sai ce aula aiban ko da wasa aulan miyan ko bai miya ba li hadisi abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam kala saboda hadisi abu hurairah daga annabi tsira da insha Allah tabbata a gare shi da yake salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun abubuwa guda uku gasken su gaske ne sannan kakacin su da wasa a cikin su shi ma gaske ne da wannan hadisin malam baban gwale ba da fatawa akan yan social media sai ce annika wa talaq wa raja da aure da saki da komai dukkan su wasan su wasa ne gasken su gaske ne wa yawa wasan su gaske ne gasken su ma gaske ne abinda nake so in ce kenan to wannan dai mun gama da shi mu je wal kinaya ita ko kinaya ma ya hatamilu dalal wa gairahu shi ne mutum yazo ya bada kalma mai harshen damu za mu ji yanzu misali kalma mai harshen damu shine ambiguity ambiguous word zai saka sai ce to um mithla misali in haqibi ahliki tafi gidanku wannan kalma tana da harshen damu ka ce wa matarka tafi gidanku ko ya ce wa iyalinsa tafi gidanku kai tsaye ba za a zuwa ce ta tafi ba yana buƙatar bayani to sai yace wanawi da makamancin wannan formula aka baka da makamancin sa wa hadha la yaqau bihi talaq illa bin niyya wannan ba saki bane sai in har an yi niyya fa inna wa talaqal waqa'a kun ga wannan matsalar musamman matasan mu ne yanzu masu rawa kai wajibi ne Allah ya kiyaye kun ga da a baya shekarun baya kan baya da ba karatun bi yawa ba ku wani malamin mu yace ba za a daura ma aure ba sai ka karanta badrul zawjain eh littafi ne yana nan haka dan bai fi risala girma ba badrul zawjain a ciki za a yi dai ma bayani ya zo gurin wato saki abin da ya shafi aure da saki kaga ai da gani wai wato hasken ma'aurata inda badr yana nufin hasken farin wata lailatul badr wanda ya kai 14 zuwa sama shi ne al-badr badr kenan to saboda haka sai ka karanta littafin za a yi taima bayani a taima bayani cewa in kai kaza har kinaya din nan cewa an kace mata ka kaza fa saki ne ba a wata da kaza kaza kaza kaza kaza haka to sai to amma mu kage yanzu ba wannan babu to shi sa kawai kowa yake abin da yake so sai ce to fa inna wa talaqar waqa'a za a tambaye shi ne idan dawa ni ya saki yayi dan za a ga wani bayan ya ce tafi gidan sai ya bi ta da ni takarda ko a aika da ita wa in lam yanwi lam yaqa in bai niyyar sakin ba to bai faru ba ana aisha radiyallahu anha annabi da taljawn sannan na tambaye ku wata muna karatu ko alulu ne cewa wadda annabi alaihi salatu wasalam ya auraran tare wata ya rabu da ita ibnatul jawn kenan to ita ce wannan cewa annabi na taljawn lalle ibnu taljawn lamma udkhilat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka shigar da ita gurin annabi alaihi salatu wasallam wadana minha sai annabi ya kusance ta yaje kusa da ita ya zauna yana zuwa kala sai ta ce a'udhu billahi minka wata ruwa ya nuna ta yana dora hannu irin abin da ake za addu'a yana haka kai hannu sai ta ce a'udhu billahi minka wasu suka ce a bayanin da suke wai saboda ita estara titi wasu kuma suka ce a abin kishiyoyi ne aka ce in ya shigo ki ce kaza abin da ya fi so ke na ranar farko ki ce kaza suna ta wannan bayanin to sai ya ce a'udhu billahi min kana faɗan wannan annabin zaka ce a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah da kai fa qala la fi annabi ce laqad urti bi azim kin nemi tsari a gurin Allah da da mai girma shine Allah sai ce ilhaqi bi ahli to tafi gidanku na take kake ta kai mata kai tsaye a gaskiya ba karamin ba ji daɗi wa kam saboda kaga ba ta cikin wato annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ba ita a ciki ba ita ai kware ko wasu mata muna wannan karatun da su sun ci biya da su ji kai amma dai kaza ai ka to ko dan adam yanzu normally wanda ba mai ma falala ba yanzu yayi aure kawai yazo ran da aka tare ta gudu ko kuma ita aka kai ta ai abin da zafi kenan akwai wanda na saba sani wallahi ran da aka kai ta ranar kawai ta gudu abin da kai ji ba fa auren dole aka yi mata ba amma wallahi ta gudu ashe kawai wai da wanda take so ko da suna tare ne irin wannan matsalar sai ya zamto ya take ta sai an yi komi ko irin da ya haka wallahi tallahi ranar ranar ta gudu kai Allah ya sauke wadda ta gudun? ita ibnatin jaun? eh mana kwarai kuwa tsakani da Allah kam yi wannan tunani ne mai kyau ka gani tunani ne mai kyau ai shekul islam ne an gane ko a'a shi wannan malamai ne suke ta kawowa ba ta da a cikin dalilin da yasa akwai malaman da suke kawo abin da ya shafi irin tuggun kishiyoyi tuggu irin na kishiyoyi kaza kaza kaza amma da yawan malamai ba su karfafa abin ba sun ma fi ba da karfi akan kawai yar saraki ta zo daga gidan sarauta ita tana ganin wasu kuma suka ce kaga kawai kaddarar ta ce fani in ma yi kuma wanda magana ita ce lamba wata eh bularabi ya ce mana yanzu a bahaushe ai akwai abin da za a akwai abin da za a dora mutum ya zo ya rika dada zani a hausar saboda zai iya yiwa lahajar mu ba ɗaya wace misali yanzu akwai abin da in ka gaya ba sakwace ba tsakai kai kuma a nan daidai ko akwai kalmomin da ya toji ne abin da nake zo ka fahimta kawai kaddara ta riga fata in ji da kamansir eh kaddara ta riga fata Allah ya kiyaye to shine kaga na farko kenan wa fi hadisi ka ibn malik hina hajarahu annabi sallallahu alaihi wasallam to hadisin nan tsogo na cikin riyadu salihin lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya kaurace masa wa sahibaihi da sahabbansa an ce sahibaihi da sahabbansa duka ko mutum biyu misali abubakar umar duk sun kaurace ma to banda abubakar da umar duk kowa ma a cikin madina ai sai da annabi ya ce kar ku ƙara kula ka'aba sai da yi gashi nan hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahubat duk da fadin duniyar nan sai da ta musu kunci inna lillahi wa inna ilaihi gaba ɗaya suka ji komai ya rufe da shi da 'yan uwansa guda biyu oke abuwan a jarahu na biyu sallallahu alaihi wasallam sahibai da 'yan uwansa biyu kenan an gane ba wai abubakar da umar ba da 'yan uwansa guda biyu su ne hilal bin umayya da muraratu bin rabi'a kaga duk ai kaurace musu annabi yace ayi gaba ɗaya dukansu tsawon kwana hamsin wata biyu na lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce li takhallufihim an al-khuruj ma'ahu ila tabuka saboda toge wanda suka yi ba su dinki an fita yakin tabuka ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arsala ilayhi sai annabi ya aika masa cewa an ya'tati limra'atak cewa ka kaurace wa matarka kai mata aiki zali ka ciro gabarinta shine aiki zali fa qala sai yace wa dalliquha amma za af'al sai ya zo ya tambaya annabi alaihi salatu wasalam yace sakin ta zan koko me zan yi kaji fa umarni yake jira kala sai yace bali aka jilha fala taqrabanna a ba saki ba ka kaurace mata kai ka ƙara kusantarta ta aure fa kala li imraati sai yace wa matarsa to il haqi li ahli dan bin umarnin annabi zo ki tafi gidanku kan ma wani abu ya faru wata ran zo zuciya ta jani na neme ki ko tafi gidanku kawai to kaga wannan maganar na farko saki ne na biyun fa to shine babu misali duka biyun na ibnatul dawn saki ne amma na Ka'ab ibn Malik ba saki bane da yaga zawar Ka'ab ibn Malik a cikin wayancan ukun fa ya fi kowa samarta shi mataki ne sauran kwadin sun tsufa dan ɗayan da ya zo bayan ya rasu lalani mata ta dama ba abin da ke faruwa tsakanin da ita wanda ta kai min ruwan wanka ta kawo min akushin abinci domin ta manyanta shi ma tsoho ne to ji aka ce ta iya zama ta rika kai ruwan alwala kai to sai yace saniyan na biyu min haythu ta'liq wa tanjid to shine shi kuma sakin da za a yi ta hanyar wato raka ya ji a jikin wani abu misali condition kenan ko mutum zai saki zai sa condition in kika kaza to kaza ba huje yana wannan kai har da laraban ba yana yi visa ya kawo duk suna yi waccan jin da kuma dantarwa dantarwa siga su talaki ita ya wato siga ta saki imma an ta kunu munjaza ko dai zamto wanda aka zartar wai ma an ta kuna mu'allaka ko ya zamto wanda aka raka ya ta dora abu wal munjazatu hiya allati qasada biha man asdaraha wuqu'a talaq fil hal ita wanda take zartacciya ita ce wanda zai yi sakin wato ya riga ya bujiro da ita yana nufin saki a wannan lokacin ita ce mun da za ka an ya kula zauji li zaujati kamar miji ya ce da matarsa an ci dalikun ko mudallaqatin sai sakakkiya wannan yana bukatar wani zartaccen magana ce cewa sakakkiya it means na ba fa sake ki ba a karkashin saki ki dama wa hukuma hada talaq annahu yaqau fil hal hukuncin wannan sakin shine yana faruwa ne a lokacin da aka yi mata sadara min ali duk lokacin da ma'abocin sakin yayi shi wa sadafa muhallan lahu an gane ko ya goya wani bijire nasa ya bibiye shi da wani bijire nasa abun nabi a lokacin da yayi niyyar sakin kawai yayi abun sa wa ammal muallaq amara ta yayin saki ko wa huwa ma ja'ala zawji fihi husul talaq shine wanda miji ya sanya saduwar wato afkuwar sakin ya zanto mu'allakan ala sharti ya rataye shi ne da wani sharadi misali an ya kula li zawjati misali ya ce wa matarsa in zahabti ila makani kaza fa anti dalikun wallahi in kika fita to na tafi in dai kika fita to na tafi ko misalin da ake bayarwa cewa wai wani wani mutum ne ya zo ya tarar da matarsa step din da ake hawa upstairs din inda ake hawa stairs din da ake hawa upstairs din gidansa wai tsani ne kawai yana zuwa ya tarar za ta hau ɗakinsa ɗakinsa sai ya tarar da ita a tsakiya sai ce in kika yi gaba na sake ki in kika yi baya na sake wai kawai sai ta janyo tsarin suka rikito haka wannan ya azaba ce wai sai ta rikito shi aka ce me aka ce to ai ba ce kode ba ba sai gaba ba ce baya ba amma zai jinya ku sai aka ta gurin mai dori ya ba mugu ne wannan Allah inda ya gaske ne kawai irin zaka ga ana kawo shi haka a zuwan abu to sai ya ce um wa hukuma hadha talaqi annahu in arada talaqa inda wuqu'i sharri to kunji sai malai yace hukuncin wannan sakin shine in arada talaka idan mai sakin yayi nufin yin saki inda huko a shirki lokacin da sharadin ya afku ai akwai wanda za ga tsoratarwa ce kawai to sai yace idan yayi nufin haka fa huwa kama arada to daidai ne kamar yadda yayi nufin yana nan a haka haka yace wa amma in kasada bihi al-habda ala al-fi'li idan ko yayi haka ne dan ya kwadaitar da ita ce wani aiki da yake so wani abu yake so ta yi sai ba ta sharadin in wallahi in na da baki dafa ba to na saki ko na da baki wanke ba kaga sharadi ne ko duk wannan sharadin sai yasa idan dan kwadaitarwa ne alal fi'il abu za ta yi wani aiki to sai yace abinda malai yake magana awi tarki ko dan tabar wani abu yayi wannan sharadin dan tayi ko dan tabari to sai yace wa nahu zalika da makamuncin haka sai yace fa huwa yaminu to wannan matsayin su da rantsuwa da Allah ya kawo a suratul maida fa huwa yaminu in lam yaqa ma halafa alaihi idan abin da ya rantsuwa akan nasa bai afku ba yace na rantsi da Allah in kika kaza kaza kenan ko in kika bar kaza kaza kenan to idan abin da ko kuma wallahi tallahi kaza irin da yake za ta yaji da rantsuwa to idan abin da yake so a yi bai afku ba to sai yake lam yalzamhu shay ba abin da ya lazamce shi kai idan kai in lam yaqa ma halafa alaihi idan abin da ya rantsuwa akan sa bai afku ba to sai yace ba komai ba abin da ya lazanta akan wa in waqa idan ku abin ya faru lazimatu kaffaratu yamin to kafara rantsuwa ta kama shi ya ake kafara rantsuwa shine suratul maida walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana fa kaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم سيتي واحفظوا أيمانكم وشيني وانا أبن ديكي مجانا أكي إن لم يقع ما حلف عليه لم يمتوشيني ما ليجتو وإن وقع لزمة كفارة يمين وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني كما في مجموع الفتاوى nga koma majmu'ul fatawa dinka a mujalladi na wato 40 da hudu da arba'in da shida juzi'i kenan shafi kai yake magana ko anan da kuma hamsin da takwas zuwa sittin sittin amma duka a mujalladi na talatin da uku wayannan mujalladi na talatin da uku ko juzi'i na'am salisan na uku min haythu sunna wal bid'a saki na sunna da na bid'a kuma ينقسم الطلاق من حيث السنة والبدعة إلى طلاق سني وطلاق بدعي saki yana rabuwa ta dangane da abin da ya shafi sunna da bid'a zuwa ga wato sakin sunna da kuma sakin bid'a fa talaqu sunnati shi saki na sunna an yi dallika rajulun ra'atahu allati dakala biha shine mutum ya saki matar da ya sadu da ita talqatan wahidatan fi duhurin lam yujami'aha fihi aw na sunna ko afwan na sunna shine mutun ya saki mace allati da kala biha talqatan wahidatan shine wanda ya sabi da yake mata saki daya fi duhurin amma cikin tsarki lam yujami'aha fihi tsarkin da bai sabi da ita a ciki ba shine magana da muke idan ya sabi da mace sai ta zo bayan nan ta yi jini sai tsarki to in yana son sakinta a wannan lokacin zai sake ta amma idan bayan saduwa ne ba ta yi jini ba to ba saki idan ku yayi sakin bid'a kamar yadda zamu ji aw hamilat ko kuma tana mai ciki idan zai sakin qadis ta ba da hamluha wanda cikin ya bayyana domin bai bayyana ba me tete illan da ta sa mun faɗi illa a farkon karatun mu da ta sa wato aka ce mutum wato aka hana yin saki wannan na jahiliya saboda suna yi ne don wahalar da mace kun fahimta da kyau ku sai ai saki 100 na ga muku a baya 200 har 300 sune zaka zo ka da mutum ya haka kewa ta saba adadi bai san adadin ba shi ba dan wata ran wani a wata kullun sai ya take ta ya mai da ita kullun to kaga shi ma idan ya zo anan kuma illar shi ne idan ya sake ta a cikin da zai bayyana ba ya sake ta yanzu ta je ta yi idda ai zai iya za ta iya tafiya da dan wani gidan wani amma idan ciki ya bayyana kuwa ya riga ya saki to an san cewa ya sake ta ne da me da ciki kuma daga nan shari'a sai ta kalli me za a yi dan sai ta duba abubuwa da yawa قال تعالى الله yake at-talaq maratan mun fadi sababin nuzul ɗinta saboda jahiliya suna saki da yawa saki biyu ne katal daga yau ɗaya bayan ɗaya fa imsakun bi ma'ruf ko dai ka rike matar ka yadda shari'a tace aw tasrihun bi ihsan ko ka sake ta kai mata izani kuma cikin kyautatawa da magana mai daɗi sana a bata kuɗin kuɗin ɗan jari da za ta yi jari a gidanta wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake to Allah madaukakin sarki yake to yace ya ayyuha annabiyyu ya kai wannan annabi idza dallaktumun nisaa idan za ku saki mace fadan liko wannan ta ji aka ce ya kai wannan annabi kuma aka ji yadda zancen ga mu eh dawa mun fada tsakuwa ake tauna dan ayata ji tsoro fadan liko hunna li iddatihinna ku sake su da iddar su shine mahallu shahid iddar ta su shine a wannan yanayi lokacin da cikin ta ya bayyana ko kuma ta yi tsarkin da ba a sadu da ita ba wallahi ka tattaro yanzu masu saki ɗari casa'in da duk sakin bid'a ake ba na sunna ba wa qad fassara nabi sallallahu alaihi wasallam al-aya domin annabi alaihi salatu wasallam ya bayyana ayat ya fassara ayat da kansa wanda ayat tana ɗaya daga cikin ayoyin da annabi ya fassara su da hadisi hina dallaka ibn umar imra'atahu lokacin da abdullahi da umar ya saki matarsa wa hiya ha'idun lokacin tana al'ada fata ala umar kun ga inda illa take ba fa za ta inza ba da wannan jinin ba kaga ai ya kara mata tsawon idda sai umar ya tambayi umar umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya tambayi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika yawa annabi tambaya akan haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi murhu wal yuraji'ha ka umar din ya mai da ita kun ga wannan kalmar ita ce ta janyo kaje karanta al-bidaya wannan a bidayatul mustahid ba bidaya wanda ya haya ba na ibn kazu wancan na ibn rushd al-andalusi in ka je ka duba za ka kaje da walai suka kai komo akan wannan kalma ayi matul mazahib kawai murhu fal yuraji'ha kalmar fal yuraji'ha ta janyo wasu ke ta ganin cewa ai suke ya riga ya faru suka ce me yasa annabi alaihi salatu wasallam ya ci cewa a dawo da ita kaga kome kenan za a yi wasu kuma sai ce a ba take haka aka ƙaru juna ilimi kalma mai yawa sun maliyun fikha sannan ya rike abarta hatta ka ihura kaga ya fassara ma aya har sai ta yi tsarki da addati hinna kenan summa tahidu bayan tsarkin kuma ta kuma al'ada a gidanka summa tahura sannan ta kaga ya tsawaita mata in kun kalla sannan ta yi tsarki summa in sha'a amsaka ba'da zalik in ya ga da baya rike matarsa bayan nan wa in sha'a tsallaka kabul an ya mata in ya ga dama ya sake ta kafin ya shafe ta shine kafin ya sadu da ita kenan safa to sai yace fa tilkal iddatu allati amara Allah subhanahu ita ce inda da ubangiji madaukakin sarki yayi umarni an tu tsallaka alhannisa a saki mata da ita shine li iddatihin nadin ita ce wanda ake magana ba fa wai magana ake a kauye ba abun nan ma fa yanzu kwabar ake yawa da wani zai dauka a kauye ne ba kauye ba abun nan ba wa an salim a gidajen masu tarazo da kayan eh wa an salim an ibn umar annahu dallaqa mar'atahu wa hiya haid daga salim maula abi huzaifa am wannan maula ibn umar ba shi ba maula ibn umar ai shi ba yana da salim ko yana da kuma da da salim kai ɗansa salim akwai salim akwai bilal akwai kaza akwai kaza a cikin wannan ɗan kenan an ibn umar daga abdullahi dan umar annahu tallaqa mar'atahu wa hiya ha'id ya saki matarsa tana al'ada wa zakara zalika umar lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar yaji ambata annabi alaihi salatu wasallam wannan kalmar fa qala sai annabi yace murhu fal yuraji'ha umar ji ya mata komai ثم ليطلقها طاهرا sannan ya sake ta tana mai tsarki aw hamilan ko tana da juna biyu zaka ji wai mata na tambaya shin ya halatta a ciki mace tana da ciki ya halatta wani me haramu a ciki ba haramu kawai shine inda ta idan ta haife ko wata aya hatta yada'ana hamlahunna ko wa aulatul ahmali ajaluhunna yawa an yabana hamlahunna yawa to shine yace wa matalaqul bid'i to ga tsayen nan kishiyar sunna shi ko sakin bid'a shine fa huwa talaqul mukhalif lil mashru' kishiyar wancan kawai shine sakin da ya sabawa abin da shari'a ta shari'a ya sabawa Allah madaukakin zuri ka an yi dalika ha wa iya ha'ibun ya sake ta tana al'ada aw fi duhurin jama'a hafifi ko kuma a cikin tsarkin da ya sadu da ita tsarkin da ya sadu da ita ta yi tsarki amma ya sadu da ita aw an ya jima'a talqati salati bi lafzin wahidin dan duniya ko ya hada sakin ukun gaba ɗaya ce ne miki saki uku eh shi ma saki ne bid'i a lokaci guda au fi majalisin wahidin ko ba ba ta yana sake yake saki uku ba a guri ɗaya yana zaune ya sha fara ya koye ce na sake ki na kuma sakarki na kuma sakarki ba sau uku ba kenan yawwa to shi ne ma da yake shi ma da in yi la haula wala quwwata illa billah to shi ne abin da yake faɗa a nan bilan aw fi majlisin ka an ya kula anti taliqun salatan na sake ki saki uku aw anti taliqun anti taliqun anti taliqun shine bayanin da ne yanzu wa hada talaqu haramun wannan sakin haramci ne a cikin sa wa fa'iluhu athimun duk wanda yayi zunubi fa ne mutum fa in kana dalaka wa hiya haidun in ko har ya sake ta tana al'ada faqad waqa'at talqatun to sakin ya abu wa in kanat raja'iyatun umura bi muraja'atiha to saboda haka idan raja'i ne to sai a umarce shi da ya dawo da ita raja'i shine ɗaya biyu ko shine raja'i thumma yumsikuha hatta tadhura sannan sai ya rike ta har sai ta yi tsarki thumma tahidu sannan ta yi al'ada thumma tadhura sannan ta yi tsarki thumma in sha'a amsaka ba'da zalik sannan daga nan idan ya ga dama sai ya rike ta bayan haka wa in sha'a tallaka qabla an yamassaha in ya ga dama ya sake ta kafin ya sadu da ita shi ma almasu kun ga kinaya ce ta saduwa ko da allamsu da almas sun zo alqur'ani a haka kama amara nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu umar kamar da annabi ya umarci abdullahi dan umar to to nan shine tunda ba mu je ba zai faɗi dalili wa amma dalilu ala ko ayya ina ga tsaya a nan lokacin ne ya cika dalilin da zai sa a ce wai sakin ya auku saboda zai zo ya magana akan saki a kalma daya sannan kuma ya magana akan an raja'atu wa adamuha ina ga mu tsaya anan zai yi daidai mu tashi a amma dalili ko wa amma dalilu ala wuqu'iha domin awa ɗaya mu tattaka alaikum assalam wa rahmatullah annabi na'am na'am ai yanzu maganar da muka yi na gaiwa makaraka zo maganar da muka yi a karatun da ya zo ya rika ba da formula ai sai da yake sai da yake wato shi kansa wannan yana da alaka da alhaddu aw tark na fi'ilin naka ka gane yana kudaitar da ita ne tayi abun ko ta bar shi shi ka idan ya bada wannan sharadin za a tambaye shi me yake nufi ka gane yawwa shine a talaqul mu'allaq ya rata ya shi da wani abu shine a can baya da ya magana na ga zuwanka cewa idan tayi wannan abun da yake nufin tsoratarwa ba take ba sai kuma ta yi tsoron uwa ka fara rantsuwa ce ta kama shi Allah ya tsaka gane me nake nufi in kuma wato kana so ka fahimta sosai karatun amma wancan shine ka ji karatun mu daga farko tunda na ga zuwa ka eh na eh kwarai kuwa wa atalaqul bidi idan yayi wa ai magana da muke idan yayi ya zamto shari'a ta karba sakin yayi to shi ma talaqul ne bidi ai mana idan ya faru amma dai ka ji karatun eh amin ba haka haka na'am alƙaunin ƙaunuhu me yake nufi ai na ɗauka magana za ka yi ta yin wasa wasa da ake cewa wai ya ajiye bai gani bai ba ta ba tana shara ta gano ko ai ka gane wannan magana shi ba shi ne maganar da muke yi ya janye ko bai janye ba ya ba ta ko bai ba ta ba eh to a a ka je ala gafa ta wala ya baka wata akwai wani malamin mun da kusa da shi kake sai ya hambare ka wallahi Allah sai kawai shi kenan ta saku ai kamar yadda na gaya ba matsalar saki ko ba a so kai saurin cewa an saku dama za a yi da jiya ce ne kake nufi zai iya faɗa mana hamma bi ko bi sayi ajin wala mi amfana ne amala ha ba yayi nufin yin wani abu da ba a so kuma bai ba nan za mu da koshe mu ajiye shi a wannan hadisi bai ba bai zo ya bata ba shi kenan tunda bai bata ba aka yi tamatar din da ta gano wa yake ki gano ta gano ya kam ka fahimta saboda haka tunda bai niyya saki bai ya ga takardar ya shiga harkar ta bai ba ta ba takarda ce a ofis ya rubuta da ya zo sai ya ga kuma ya tausaya mata tayi abin kirki tayi kaza tayi kaza kana ina mutum zai sakin ma yake ji ne ba kuma shari'a ta hakura tunda ba ta nan akai ta zo da takardar a kuma dinnan ya zama wasa da jara Allah ya ba ta bata bude ba daga baya karba ya yaga in dai bata gani ba an ce kazantar da baki gani ba tsaftar eh tsafta ce wallahu a'lam na'am alaikum assalam wannan ma za mu zo gaba ce mai kyau kasan maganar da ake cin cewa kalakata ƙuru'in da Allah ya faɗa cewa ƙuri'i uku za ta yi malamai suka kasu gida biyu wani suka ce abin da ake nufi jini wani suka ce tsarki ake nufi amma an bambanta ba in ka koma ka karanta ibnu kasir alƙashin wannan ayar zai gaya ma cewa duka kula fa'u rashidin kamar abin da zan kwakwalwa ta ta iya tuno mun sun tafi akan cewa jini ake nufi jinin akwai wanda suka ce kamar a malikiya tsarkin ne in ban manta ba cewa su tsarki ne cikon na uku amma jinin wasu kawai shi ne masu cewa na taɓa muku wannan hasken makarantar a nan cewa ne bambancin da masu jini da masu tsarki muka ce kawai mudda wanda aka ce ta yi jini uku da wanda aka ce sai tsarki uku wace ce za ta fi dadewa shine maganar da ake ita mai jini tana yin jinin ba an gama ita ko wancan bayan jinin sai ta jira tsarki shine bambancin to yi za kuma shari'a ta wucin sauƙaƙawa maganar cewa jini ne tana da ƙarfi sosai shi ma an ka duba bidatul mutahin na gudun rikin za ga yadda suka faɗaɗa bayani a kai wallahu a'lam Na'am. Ya ake yi in kudi a cikin jaka. Cikiya zai yi tsawon shekara guda. Sai ya yi ba wani zancen kaza kaza haka zai zo ya rubuta a jarida yawwa a rubuta tsakani da Allah. Sai an ta yin jigiya sai ba za a halatta ba cinye kuɗin mutane ba. Ƙwarai kuwa, haidu masa. eh aka ce mai da ita falyuraji'aha komi eh shine matsalar dama inda illa take kenan in ka koma kafin mu kwalkwale maganar a cikin wato su bidayatul mutaid wanda suka ce bai ba suka ce saboda na bid'a ne kwata kwata kawai su dalilin su kenan kawai bai ba wai kuma ta ce a yayi amma punishment din shine sai ta dawo yayi domin zaka ji a maganar sa yanzu da muna tafiya yace idan wanda za a yi komi ne sai ya dawo da ita haka shi ma bala yace ko cewa in kana raji'i idan wanda za a yi komi ne sai ya dawo da ita it means bai gama magana ba kenan in wanda ba za a yi komi bane fa wannan matsala tun da yanzu kanta za mu dora bayan a kamun jana'iz ya kamata ku dan reference din nan da na bayar ga ɗaliban ilimi a dan koma a duba bidayatul mujtahid ku ji maganganun malamai in muka zo zai faɗi shi kawai abin da ya gamsu zai kawo mana anan har abin da ya shafi kul'i amma bu duba wancan maganganun za su taimaka mana insha Allah ta'ala satin sama dan sati mai zuwa a kamun jana'iz zai ya kamata a duba in kuka duba za mu ji me kuka dubo na'am shine akwai dawowa a aikace akwai ta magana so ake idan ka dawo da ita wa ashiru da wai adilin minku bayan ka dawo da ita kuma kafa shaidu kawai zaka ce iyalinka yan uwanka ko yan uwanta waliyanta cewa ka mai da ita an gane ko duk da cewa da hanyar da aka budin ta yi ko ita a dada ita direct ko kuma ta hanyar magabatan ta yayi duk da kai ko da a ce baka gaya mutu ba ta ko ta gama idda ba a gaya mutu ba amma ka samu mamanka kai ka ce wanda ba zaura jini ɗaya ta gaba inda amma na dada ita kaga ba a gaya musu ba to ba za su zo a shi ne muka ce alƙaulu ƙauluhu ai ba za a ita rigima ba ce wallahi ba ita ba ana samun rigingimin nan a kotu saboda tana so ta auri wani a ce ta gama ko wata ta zo ta yi jini biyu ta ce kawai ta yi jini uku shi ne sai na ali ya samu wannan kes ɗin hadisin muslim wata ta zo ta ce ta gama idda kwana arba'in da biyar ta hau ta dire a kwana 45 aka rika buga sai na hala abin da ya sai sa ka kira ɗan uwarta sai ce gaskiya a kwana nawa kike al'ada take su a wata sau biyu kike al'ada tunda ko mai halari cewa ya ma interval of 10 days ai 8 days ma ko tun da yana samu wannan interval din al'ada ta zo to sabuwa ce muta'anafa ce ya kamata ka fahimci wannan shi sa wajen ba da fatawar mata masu al'ada akwai rikici in baka nutsuwa ta ce ma abin shi ga imam malik a wannan matsalar da yake yana tana cikin matsalolin da shi suna wahal da shi kuma baya san tattauna su ba ta al'ada to kai ma yanzu kana ganin a islamiyya ba komai bane a nan in dai ka sami masu tambaya to sai ka baza ma wasu tambayi dan baka yi wasa ba Allah saboda ku sai ka rika itibari ko da yaushe da wannan interval din cewa in dai tana al'ada ta gama ta samu alama ta tsuhuri da ake fara sai al'ada ta da bayan kwana goma ala gafarta malam kawai ka ce wata al'ada ce in ko ba samu wayannan kwanakin ba to kana da damar ka ce a ji wannan istihada ce akwai littafin ina ta so na taba gaya muku shi ina ta so na ummu rihab ina ta so in ƙara ganin sa a kasuwa irin seasonal littattafai ne in gaya muku ku neme shi akan hukumul haidi wan nifasi wal istihaba mace ce ta yi littafin yayi kyau sosai duka mazahi ta tattara da maganganun likitoci mujalladi ɗaya ne haka yayi kyau sosai sosai ummu rihab eh ita ce osa din littafin yayi kyau sosai littafin dan ta tattauna matsaloli da yawa wanda za su warkar da kai a matsayinka na ɗalibin ilimi Allah ya datar da mu insha Allah wannan dai in ba in ba a manta ba ya kamata zamu kuma bi don matsala ce mai rikici gaskiya mai iskali sosai da sosai sannan akwai littattafai da aka rubuta kawai at-talaq sunansa malamai da yawa sun yi za ka ganki wani ya kai alwajiz girma sunansa kawai at-talaq kawai bayani ake zalla ake malamai da dama sun yi haka Allah ya datar da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana insha Allah ta'ala gobe akwai adabul mufrad a Hausawa akwai ha'iya a nan kuma muna roƙon ubangiji da sunayen sa tawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi kasar mu Allah ya zaunar da ita lafiya waɗanda suke neman kasar mu da tashin hankali da matsaloli Allah ka san su Allah ka maganta mana su muna roƙon ubangiji da sunayen sa tawawa da tsofin sa madaukaka kuncin rayuwa da al'umma suke ciki Allah ka yayi musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin